المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata 21 ga watan shaban shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 13 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya bi mashiyacin layi tabaraka ta'ala za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka surutu shu'ara yau za mu tashi aya ta 192 fadin allah ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين Allah yake cewa bayan mun kammala kissar da ta gabata a satin da ya wuce a kissar annabi shu'aib da mutanensa Allah ya ce fakazzabuhu fa akhadhahum azabu yawmin zullati innahu kana azaba yawmin azim inna fi dhalika laaya lalle a cikin wannan ta'zib azabtarwa da halakarwa da Allah ya yi musu akwai aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin da yawan su su kasance masu yin imani ba wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahuwal azizur rahim shine mabuwayi mai kuma rahama mai tausayi mai jin kai arrahim wannan a ta maimaitu da yawa a cikin wannan sura sai Allah ya dawo magana akan alqur'ani wa innahu latanzilu rabbil alamin lalle wannan alkur'ani abin saukarwa ne daga ubangijin talikai in an ce al'alamina ana nufin duk abin da ba Allah ba komi na duniya wanda ba Allah ba to shi ne al'alam sai dai shi alam ɗin shi ma duniya duniya ne kashi-kashi akwai alamul jinni duniyar aljanu alamul annujum duniyar taurari duniyar aljanu duniyar mala'iku duniyar dabbobi ga sunan dai suna nan da yawa kamar yadda wasu malamai suka yi kokarin ma su faɗi adadin alam ɗin da shi ubangiji allah mahalicci shine ubangijin duka wannan duniyoyi gabaki daya tata mulkihi wa tasarrufihi wa qahrihi karkashin mulkinsa da juyawarsa da kuma rinjayensa shi wannan alkur'ani na zalabihi a ruhul amin a ruhul amin shi ne mala'ika jibril shine ya saukar da alkur'ani bihi din lamirin yana koma kan alkur'ani an gane ko wasu sun karanta nazzalallahu bihi jibril Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin Allah ya saukar da shi wa jibrilu ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala qalbika akan zuciyarka ya Muhammad hatta wa'aitahu sallallahu alaihi wasallama har sai da ka kiyaye ka haddace duk qur'ani gaba ɗaya annabi haddace shi yake shine asalin muhaddata dan shi da an sauke masa sai ya rike saboda ai sai ya rike ne zai iya isar da shi ga wani da haka aka ce al'ummarsa su ma su rinka karantawa suna haddacewa ka sa ɗanka ya haddace alƙur'ani don ya yi albarka a rayuwarsa kada ka bar shi ka cika masa ƙwaƙwalwarsa da boko amma ba alƙur'ani a cikin ƙwaƙwalwarsa ba zai ji ɗanka ba ba zai ji tausayinka ba ba zai yi maka cikakkiyar biyayya da ta kamata ba saboda a cikin ilimin boko ba za a koya masa tarbiyyar da zai ji kan iyayensa ya tausaya wa mahaifansa in girma ya kama su ba amma cikin ƙur'ani akwai wannan to ko ba komai ko dan ɗanka in ya girma ya tausaya maka to ka sa ya haddace ƙur'ani ya san ma'anar alƙur'ani kuskure ne mun sha faɗa muna maimaitawa a je a yi ta kashe kuɗi ana kai yara suna karatun boko kawai amma babu karatun addini wannan aib wannan illa ne kar ku mai da hankali akan koyon tarbiyyar wasu amma ku ba ku inganta naku tarbiyyar ba abinda aka ce a hada a yi addini a yi boko guda biyu in ta ƙure to ko yaya mutum duk inda mutum ya je zai tuno da wannan addinin da aka koya masa amma idan ka bashi babu tarbiyyar addini to sai ya yi maka ta irin yaro nan da ubansa ya kai shi amerika ya karatu ya dawo ya sha boko ya ƙoshi bayan ya yi graduation ya dawo sai uban yake tashinsa sallah asuba yi idan zai tafi masallaci yaron nan baya so baya so saboda a can baya sallah ka biya masa kuɗi da kuɗin jirgi da kuɗin gidan zama da komai amma ba zai sallah ba kuma ba wanda zai tilasta masa ya sallah da aka yaga uban nan ya takura masa ya samu abokin uban ya ce ka gaya wa tell my father I will shoot him away ka gaya wa babana zan yi shooting ɗinsa in bai daina takura mun yana tashi na da asuwa yanzu ɗan musulmi ya iya buɗe baki saboda ubansa yana tashinsa sallah ya ce zai kashe shi zai harbe shi saboda ya kai shi ƙasar da ake an iya harbi harbi ba komai ba kuma ba addini ba tarbiyya da haka in za ku tura 'ya'yanku ƙasashen turai ku tabbatar kun musu tarbiyyar addinin da ba za a iya juya musu aƙida su ba amma yaron da bai nuna da addini da islamiyya da karatun addini ba kurum a kai shi je buɗe ido da wannan tarbiyyar ya za a iya zo ba za ku ta rikici da shi ba Allah gyara mana halin da ku sa 'ya'yanku su koyi ƙur'ani don innahu latanzilu rabbil alamin abin saukarwa ne daga ubangijin talikai kuma ga annabi aka saukar ya haddace shi litakuna minal munzirin dan kai ka zama cikin almukhawifina masu tsoratar da mutane da gargadi ainihin wato akan shi wannan alqur'ani bilisanin arabiyyin mubin Allah ya saukar da shi ne da harshe na larabci bayyananne ibn abbas ya ce bilisani ƙurashin ya famu mafihi allah ya sauka da shi ne da harshen ƙurashawa don saboda ainihin wato a fahimce shi a kuma gane saƙon da allah tabaraka ta'ala ke nufi a kansa so anan in kun duba wannan ayoyi na farko suna nuna mana allah ne saukar da ƙur'ani kenan ba magana kowa ba ne duk duniya ba wanda yake da'awar magana ƙur'ani maganarsa ne sai Allah shi kare to tunda magana Allah ne ya kamata a girmama wannan magana tanzilun min rabbil alamin tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al ula duka alqur'ani ne yayi tanzil abin saukarwa ne daga ubangijin talikai a wata ayar tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula abin saukarwa ne daga wanda ya halicci sammai wanda ya halicci kasai da sammai madaukaka kenan kanshi ne ai kayansa ne shi da kanshi ya saukar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama menene manufar saukar da alqur'ani wa'azi litunzira bihi qauman ludda لتكون من المنذرين أي من أجل أن تنذر به الناس وتخوفهم بسوء المسير كطورة السودة جممون مقوما إذن هسك تشجب درأيوا على الكفر والفسق أكن كافرشي دفاسكنش أنن الله يأتي على قلبك كما يدى إمام الكرخي يكي تشجوا أكوي وتحكمة khassahu bizikiri Allah ya keɓance manzon Allah sallallahu da ambato cewa shi aka sako da alkur'ani wato dan a nuna masa dan a nuna wa duniya cewa anna hadal munazzal mahfuz wannan abin saukarwa din abin kiyayewa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa shi a cikin kirjinsa kuma Allah ne ya turo mala'ika ya saukan masa ba wanda ya isa ya canja wannan alkur'anin duk inda mutum ya kai bai sai canja wasali ba ko daya iya canjawa za a gane duk inda mutum ya kai bai sai cire wata aya ya dauko ayar bakara ya kai ta cikin suratu at-tin sai an gane ya dauko surar ma'ida wata aya ya dauko ya kai ta cikin suratu tauba ba zai yi ba sai an gane dole saboda daman asali annabi ya haddace kuma yayi bayani sahabbai sun kiyaye su ma kuma Allah ya sanya masa a cikin zuciyarsa an ce zuciya don ita take kiyayewa zuciya ita ce mawdu'ut tamyiz wal ikhtiyar wuri ne da yake bambancewa da zabi sauran gabbai na dan adam gaba ɗaya suna bin zuciya ne saboda girman zuciya sai Allah ya ce ya sauka da manzo Allah alqur'ani akan zuciyarsa ala kalbika litakuna wato minal mundirin lallai inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid mazala ce ala wa inna fil jasad mudgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wahiyar kalbu wannan zuciya ɗin da in ta gyaru komi ya gyaru kuma komi bin zuciya yake na gangan jiki sannan in ta ɓaci komi ya ɓaci ka duba da Allah ya so girma wanzan Allah sai zuciyarsa gaba ɗaya sai ya cike masa ita da alƙur'ani ala kalbika ya saukan masa a bisa zuciyarsa Allahu akbar khassal qalbu bil inzali kenan Allah ya saukar da zuciyar ita aka saukar wa alqur'ani kamar yadda Imam al-Alusi ya faɗa saboda ta hankalci qur'ani saboda ta rike alqur'ani to sannan qur'ani Allah ya mana bayani ba da kowane yare bane kowane mai yare yayi hakuri sai larabci da larabci aka saukar da shi bilisanin arabai haka Allah ya ga dama ya zaɓi lugar ƙuraishawa ya saukar da ƙur'ani da lugar ƙuraishawa bilisanin arabai an gane ko da harshe na larabci ai bilisanin arabi liyakuna audaha fil balaghi wal bayani dai ya kai matuƙa wajen yin bayani da isarwa ga mutanensa da an saukar da shi da harshen ajamawa walau nazzalnahu ala ba'dil a'jami ko kuma da luga ta ajamawa da sisiya mu ba ma ganewa Muhammadu ka gaya wa ubangijin ka ba ma fahimta da larabci ne da za mu gane to amma sai Allah ya kafa musu da sauke shi da me da larabci ina fata ana fahimta kenan Allah shi ne masdarin alkur'ani sos na alkur'ani kuma shi ne saukar da alkur'ani kuma yayi mana bayanin wanda aka saukar wa alqur'ani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yayi mana bayanin kaifiyatin an-nuzul din yaya aka saukar masa da shi kuma yayi bayani me hikimar saukarwa duk a cikin wannan aya waye source din qur'ani Allah waye saukar da alqur'anin Allah yaya aka saukar da shi ta hanyar wahayi gawa aka saukar waye ya saukar da shi din jibrilu akan wa aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me hikima saukarwa dan yayi wa'azi da gargadi ashe yana daga cikin manufan alqur'ani shine wato a fadakar shi yasa duk inda musulmi yake ba zai iya rabuwa da alqur'ani ba kuma duk inda musulmi yake a duniya sai an karanta masa qur'ani an fassara masa dan da shine za mu fahimci mai haƙiƙanin constitution na rayuwarmu mai Allah ya tsara mana za mu rayu a cikin shine maganar gaskiya shine maganar da ba ƙarya la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun abin saukarwa ne babu ƙarya gaba ko bayan shi tanzilu min hakimin hamid Allah shi ya saukar da shi wannan alkur'ani mai girma to a ramasi Allah ce wa innahu lafi wa innahu lafi zuburil awwalin na'am أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين
Allah ya ci gaba da bayani cewa shi wannan alkur'ani wa innahu mana zikiru inzalil qur'an bayanin saukar da shi alkur'ani kamar yadda yawan masu tafsiri suka faɗa da kuma ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa zikru Muhammad wa na'tihi lafi zuburil awwalina ai yana cikin wato littattafan mutanen farko ba wai sabon addini ba ne ba wai wani abu ne bako ba a'a asalin bayanin ƙur'ani littafan da suka zo kafin sama sun yi bayaninsa sannan asalin bayanin manzan allah da aka saukarwa da alƙur'anin ya kukure shawa da kafaran duniya kar ku ƙaryata yana nan lafi zuburin awwali ay annal kutubus samawiyya as-sabiqa qad dhakarat ma yadullu ala sidqir rasuli littattafan sama sun yi bayani akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya soka da alqur'anin nan akan sa wa innahu lafi zuburil awwalin kalmar zubur jam'i ne na zabur idan an ce az-zabur shine alkitab al-maqsur littafi wanda aka takaice shi alal hukmi wal mawa'ir in an ce zabura littafin da content dinsa abin da yake cikinsa hikimomi ne da wa'azi shine asalin zabura littafin da wa'azi ne a ciki da kuma hikimomi da hukunci a ciki kamar zabura ta dawuda an an ciro ta ne daga azzabr azzabru a larabci shine azzajir an gane ko to me alakar zabr da zajir saboda li'annahu yasjuru nas anil batil yana koran mutane yana hana mutane su aikata abin da yake wato ittiba'il batil bin abin da yake na kuskure na bata abin da ayat take nufi wa innahu lafi zubril awwalin أي أيوة وإن نأتى هذا القرآن الكريم ونأتي الرسول صلى الله عليه وسلم للي سفر ونا القرآن للي سفر ونا النبي ناكو محمد صلى الله عليه وسلم الذي سينزع الذي نبشر به في قديم الدهر وحديثه وأن أن بشارة da samuwar manzon Allah sallallahu da samuwar alkur'ani tun farkon ainihin zamani da kuma yanzu da ake rayuwa kamar yadda Allah ya ɗauki alkawari a gare su su masu saurare cewa lalle ya musu alkawarin zai turo musu ahmad sunan manzon Allah ahmad wa rasulan ya ce min ba'di ismu ahmad ko annabi isa ya gaya mutanensa shine faɗa yace akwai wani annabi da zai zo bayana sunansa ahmadu وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ina muku bishara ko yana muku bishara da wani manzo da zai zo bayansa ba'adi bayana ismu sunansa Ahmadu to sai Allah ya ce awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ta'il wai wannan tambihi ne Allah tabaraka ala yake yi wai a ghafalu an dalika wa jahiluhu wannan bayanin da nayi yanzu su sun ga bai ishe su ba sanin malaman banu Isra'ila ba san malaman su magabatan su sun sani ba ko sai an zo an zantar da su wa ya tahaddasu anhu uduluhum masu adalcin cikin su zo su yi bayani akan a manzon Allah ake so suna jiran Allah ya saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yantadiruna mab'athar rasuli wa nuzulil qur'ani alaihi shine can Allah ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi alal kafirina shine Allah ce alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injili ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar ashe ashe bayanin yazo a cikin a rubuce a wajen su fit-taurati wal-injil shine awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il sai Allah ya ce walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jami fa qara'ahu alaihim ma kanu bihi wato mu'minin da mun saukar da wannan alqur'ani a wani bangare na wasu ajamawa kalmar a'jamin ana nufin jam'i ne na al-a'jami al-a'jami ba ajami wanda ba balarabe ba الذي واتو لا يفسه ولا يحسن العربية دون بي إيا بي دا فساحة تما قال اللاربشي كما بي إيا كرات اللاربشي ما وانا شيني أكي تيد الشي أعجمي أعجمي وعربي yanzu daidai ne da ba ajami da ba larabe wanda iya larabci shi ku gane wani abu kalmar a ajami da ake cewa rubutun ajami asalin a ajami ne a ajami ko in an yi tasiri a ajami a ajami wa arabi duk mutumin da bai iya ko bai da fasahar larabci ko da balarabe ne ko da yana da dangantaka ta larabci ko da harshen ko da fatarsa balarabe ne inda bai iya larabci ba shine ba ajami ba wai sai baki ba yanzu misali akwai fararen mutane ba su iya larabci ba yanzu idan ka je Nijar za ka ga mutum fari sol amma bai iya larabci ba balarabe ba ne to don an gashi don an ga farin mutum ba za a ce balarabe ba ba ajami ne shi ma bature ai fari sol ne shi ma me ba ajami ne kaga bature ba ajami ba haushi ba ajami ba bulatani ibni a irin yarensa na kasarsa duk iya hausan ka sunanka ba ajami walau nazzalnahu ala rajulin laysa bi arabiyyin lisani yanzu da mun saukar da wannan alqur'ani akan wani mutumin da ba harshen sa na larabawa bane faƙara'ahu alaihim ya karanta musu ƙura'anin da gairi lugacin arabi ba tare da lugar larabawa ba makanu bihi mu'minina Allah ya ce ai ba za su kasance masu imani da shi ba cewa za su yi ma nafqahu qawlaka qawluka mu ba ma gane zancen kai Muhammad shine Allah ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu ajamiyyun wa arabi Allah ya ce da mun saukar da shi wannan alqur'ani muka mai da shi qur'ani ne ba da yaren larabci ba to wallahi mutanen nan cikin izgilin da za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun ce ina ma da waɗannan ayoyi suna da bayani dalla dalla da za mu gane mu fa ba ma gane wannan wa'azin kuma din yanzu da za mu zo mu sa alaran ma ita zabga muku tilawa minti hamsin cewa za ku yi malam abin fa sai a hankali ba za ku gane ba cewa za ku yi ba ku fahimta kaga ai sai an fassara muku to da Allah ya zo saukar da alkur'ani ga al'ummar da annabi yake rayuwa a cikinta sai ya zaɓi yaren mutanen su ne ƙurishawa tunda ya saukar da ƙur'ani tsakanin makka ne da madina don kada su ba da hanzari da hujja su ce ya karanta musu wani yaren da ba sa ganewa sai ya zaɓi larabci sai ya saukar da ƙur'ani bilisanin arabiyyin mubin saboda mai ikamatan lil hujjati don ya tsayar musu da hujja kuma abu mamaki ai daman addinin ai daga nan yayi ta bunƙasa ya shiga duniya da annabi ya koyar da larabawan suka gane sahabbansa suka fahimta sai ce to kowa ya fita je da'awa kowa ya fita je karantar to kaga babu uzuri da duk wanda zai zo ya ce baya gane ya ziga shi nan Qur'ani an fassara shi ya fi yarurruka ɗaruruka a duniya ana ta yi alhamdulillah har fulatanci ma an fassara Qur'ani tun daga bakara annasi a rubuce kuma an fassara alƙur'ani da fulatanci sai dai in ba za ka iya karanta fulatancin ba to kaga manya-manyan yaruka ma irin fulatanci an fassara Qur'ani da su ballantana turanci kaga ai ko kwatantawa ba za a yi ba Allah ya kara fulani daraja yace walau najzalnahu ala ba'd al-a'jamin ai dole ne mutum ya kula da yarensa ko min fa mufullu fa min na mu hausa mi wawi fulful de mi bolwa fulful de masin so mufullo Allah Allah hukku jama'a Allah windu baraji Allah ku albarka Allah ku jutal balde wode mi yetti wallahi e madalla fa sannu modan fa wodi madalla alhamdulillah ware da gaske a ba wasa yaushe mutum zai wasa da yaransa ai ba zai yi ba to amma duk da haka da bafulatani da baturi da ɗan turkiya da ɗan china da ɗan japan dukkansu gaba ɗaya wannan alƙur'ani fara shi ba akwai wani ɗan china da zai ce ba fasar ƙur'ani da china ba akwai wani bafulatani ko ba haushe da zai ce ba fasar ƙur'ani da hausa ko da bulatanci ba hujja ta tsaya da haka sai allah ya ba wa mutane ilimi sai suka gane shi a larabcin suka juya shi zuwa yaransu don su isar da saƙon Allah tabaraka wa ta'ala fa qara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin Allah sai ce mai kazalika
kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin kadhalika salatnahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi حتى يروا العذاب الأليم نعم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون يا إيسا الله يقول كذلك ابن عباس يفسر من أن كذلك سلكناه da ibn abbas da imamu hassan da imamu mujahid suka ce kamar haka ne muka shigar da shirka da ƙaryata wannan alƙur'ani fi ƙulubin mujrimina a cikin zukatan mujrimai kazalika salaknahu الضمير هنا يرجع إلى الشرك وال والتكذيب سلكناه أي أدخلنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين muka shigar da shirka da ƙaryata alkur'ani mana mushirkai da kafirai suka wayi gari duk wannan bayanin da aka yi akan alkur'ani la yu'minuna bihi ba za su yi imani da shi ba hatta ya rawul azabal alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi shine alim inda mauti yayin mutuwa fa yatiyahum baghta Allah ya ce haka azaban nan za ta zo musu baghta faja'a ba aune unexpected kwatsam haka za ta zo musu wahum la yash'uruna ba sani ba a cikin wannan duniya idan kuka karyata alkur'ani Allah zai iya yi muku azabar da ba kwa tsammani ta zo ta riske ku la ilaha illallah la yu'minuna bih hatta yarawul azabal alim taurin kai ke ƙasar zuciya rashin yadda rashin amintuwa da Allah su ƙaryata manzan Allah su ce wai wannan ƙur'anin gabaki ɗayansa ƙarya ne in ka ga sun yi imani sai sun ga azaba fa ya'tiyahum baghtatan haka za ta zo musu ba tsammani ba su sani ba shine ba tsammani a cikin duniya sai ka ji fa ya ƙulu hal nahnu mundarun do Allah ko za a ɗan saurara mana shin nahnu mu munzaruna za a ɗan saurara mana linu'mina wa nusaddiq a saurara mana mu yi imani mu gaskata ya tamannuna raj'ata wan nazirata suna ta burin a dawo da su duniya kuma a saurara musu da suka ga bala'i shine za su sun yi imani a riwaya imam mukatir yake cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ba ku imani da wannan alkur'ani ba Allah fa zai muku azaba suka ce ila mata har izuwa yaushe ya kai Muhammadu kake ta mana alkawarin azaba azaba yaushe ai ba mu ganta ba mata hadal azab yaushe ne ne wannan azaba to a nan gurin abin da aya take nufi shine bayan Allah ya sauka musu da yaran da suke ganewa yaran da suke fahimta ba an sauke musu hanzari ba aka turo musu manzo annabi ɗan garinsu ba ɗan garinsu kaɗai ba wanda aka haife shi a garinsu suka san iyayensa suka san yarintarsa suka san asalinsa suka san tarbiyyarsa da kansu suke cewa wannan mutumin fa amin ne su suka sa annabi muhammadu amin ka gani sunansa da iyayen suka sa masa muhammadu amma wallahi cewa suke aminu amin duk wanda aka ce amin amintacce kar a yadda a samu aminu yana satan kudin shago kar wani aminu a same shi yana cewa-cewa don an ce amin ana nufin amintacce ya kamata ga aminci ya kamata nan gaba duk wani tirejara a nemi aminu a bashi tirejara haka ake tsammani to su da kan suka ce amintacce ne amma abin mamaki da Allah tabaraka ta'ala ya turo musu wannan manzo sai suka kareta shi shine Allah tabaraka ta'ala ya bada labari falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi yayin da abinda suka sani ya zo musu sai suka kafirce da shi Allah kuma ya ce tsinannu fala'anatullahi alal kafirina الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم yana nan a rubuce fa shi wannan Muhammadu al'ummai yana rubuce a cikin littattafansu fitaurati wal injil yana umartansu da kyakkyawa yana hannunsu akan mummuna amma ina to sai Allah ya ce to yanzu mun yi muku larabci kun yi wannan ina kuma inda mun saukar da shi ala rajulin min al'aji min al'ajimin muka saukar da shi akan wani mutum cikin waɗanda ba larabawa ba wanda ba su iya larabci ba inda shi ne zai zo ya karanta muku wannan alkur'ani wallahi kafircin da za ku yi da mukabarar da za ku yi da inadin da za ku yi da sai ya fi wannan suka karyata ma'anar annabi amma fa a zuciyarsu sun san gaskiya yake kuma sun san abin da yake faɗa ba maganar ɗan adam ba ne ayoyin nan guda biyu jama'a da an rama karanta mana rarra shi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma ya rahu min inkarin mushriki na da'awati dangane da abin da yake gani na inkarin mushrikai akan da'awarsa jama'a manzon Allah ya gamu da makiya sun ƙaryata wa'azinsa duniya ku shaida akwai makiya da suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da haka in wani yau ya zo ya karyata musulunci ko ya zagi musulunci ko ya bata musulunci ko ya soki musulunci ba sabon ba daman mun sani akwai iyayenka arna da suka gabace ka da suka taɓa yin wani abu kuma Allah ya gama da su akwai wanda ya ce ma shi Allah ne fir'auna ya ce ana rabbukum al'ala sun ce da manzan Allah majnun mawaƙi ne sha'irun majnun mawaƙi mahaukaci sahir matsafi rajulan mashura mutum ne da an tsafe shi yana neman mulki ne kawai ya zo mana da son zuciya suka ce ya zo da tatsuniya a safirul awwalin tatsuniyoyin mutanen farko manzo Allah ya gamu da abubuwa marasa daɗi walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah haka Qur'ani ya faɗa sun sani wannan alƙur'anin daga Allah yake kuma ya musu tasiri amma suka ci gaba da kafircinsu sai da suka ga azaba mai raɗaɗi ƙarara sannan za su ce wai wai sun yi imani hatta ya rawul azabal alim Allah ya ce haka azaban nan za ta zo musu ba aune ba sani ba to shine daga baya sai Allah ya ce afabi azabina yastajilun na'am afabi azabina yastajilun afara'aita in matta'nahum sinin ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين
الله يقول أفبعذابنا يستعجلون wannan ana tambaya ne ta kunyatar da su da todattar da su shine ake cewa litawbihi wa tahakkumi yanzu wautar su da jahilcin waɗannan mutane wautar su da jahilcin su ya kai ga har gaggauto da azabar mu suke cewa a yi musu azaba a balagal wato al-humq wal jahl بهؤلاء المجرمين أنهم يستعجلوا وقوع العذاب بهم har wai cewa suke yi wai Allahumma in kana hada huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw i'tina bi adabin alim kaji fa cewa suke ya ubangiji in har gaskiya ne wannan qur'ani in dai daga gare ka yake imana ruwan duwatsu subhanallah ka roki Allah ka ce in gaskiya ne a maka ruwan dutse mai hukun ka ce ya Allah in gaskiya ne qur'anin nan a mana ruwan tsokoki da kaji gasassu mu gyara ai yafi ku ci daɗi kuma ku yi imani amma da yake wawaye ne shi yasa malam tafsir suka ce al-humq wautarsu wal jahal sai su ce wai wai in gaskiya ne ai musu azaba a hawa ai ce za ka in gaskiya ne in gani tsundum a ciki haka ake amma da yake shi kafiri wawa ne har cewa suke Allahumma in kana hada huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw itina bi adabin alim subhanallah duk wanda yake gaggawar Allah ya halakar da shi yana roƙon Allah ya saukan masa da halaka kuma yana ta ƙoƙarin yaya zai ƙaryata annabi to tabbas ya gayyato kansa bala'i ko malamai suka ce hada la yakunu min al-uqala'i abadan wannan bai zai taba zama cikin masu hankali ba har abada shine Allah ya ce afara'aita in matta'nahum sinin afara'ait baka gani ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka jiyar da su daɗi in matta'nahum sinin muka rayar da su suka dade a duniya suka yi shekaru sinina kasira fi duniya suwa ana nufin kafar maka muka daɗar da su ba mu halakar da su ba sun maja'ahun makanu yu adun sannan kuma daga baya abinda aka yi musu alkawari ya zo musu ma a gana an ma kanu yi to ai wannan jiyar da su daɗi da rayar da su da aka yi ai ba zai iya wadatar da su daga azabar da ta zo musu daga ƙarshen rayuwar ba abinda ake nufi inda za mu basu shekara miliyan ba mu halakar da su ba da suke cewa yau a kawo musu azaba ai da azabar da za ta zo yanzu da azabar da za ta zo bayan shekara miliyan ai ma aghna anhum ma kanu yumatta'un barin su su dade a duniya da rashin halakar da su da Allah bai yi ba jinkirta musu azabar da za a yi bayan wasu shekaru ai ba zai iya wadatar da su da hana Allah ya musu azabar ba azabar da za a musu gobe itance dai za a yi musu jibi in sun dade a duniya sun yi duk abin da suke karshen tika-tika dai tik dole dai sai Allah ya musu azaba a fara'aita in mattanahum sini thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma agana anhum ma kanu yumatta'un zikra gargadi ne da wa'azi muke wa makunna zalimina ba mu kasance masu zaluntar ku ba lokacin da muka yi muku azaba حيث قدمنا الحجة عليهم وعذرنا إليهم من سوكر مصد حجة من باس هنزري والله بمزالين شيء إن جاء الله تبارك وتعالى ذاك وانا آيوي abin da suke nufi waɗannan kafirai da suke yi wa manzon Allah izgilanci da cewa ai yanzu yanzu a saukan musu azaba ai ba wani bambanci ko ku dade ko ba ku dade ba ko a muku yanzu ko ba a yi muku yanzu ba khalas azaba dai za ta zo muku tunda dai kun gare ta alƙurani lokacin da azaba ta sauka gare ku sai kun manta duk abin da kuka ji na daɗi da ɗanɗano a yanzu kuna tsammanin a bar ku ku daɗe ku ci ku sha ku yi manya-manyan gidaje ku ƙera jirage na sama da na ƙasa ku yi motoci da kuka ga dama ku yi mai shan fetur ku yi mai shan rana in kun ga dama ma ku yi wanda za ta bi iska duk abin da za ku yi dole sai mutum ya mutu kuma dole sai an ji alkiyama Allah mai maganin mutane mutum ya gama kafircinsa daga ƙarshe sai ka je ana cewa ya mutu sai a tukwikuya shi a zuba shi a cikin akwati a je a tona rami a binne shi sai kun zo ba wanda ba zai je wajen Allah ba kowa sai ya tafi za'amal ladina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum eh wa dhalika 'ala Allah yasir wallahi sai an tashe ku Allah sai ya tara da kowa kuma sai Allah ya ba ku labari da abin da kuka aikata kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah ba wani jinkiri kuma duk yadda kafiri ya dade a duniya ko wani mai jin daɗi ya dade a duniya ba mutum yana ganin morewar duniya ba wai mai ma jin daɗin duniya ne ba ka ci ba ba ka sha ba ba ka aura ba ba ka hau mota ba ba ka gina gida ba ba ka yi kaza ba akwai lokacin da duk waɗannan abubuwan za su zamanto maka wahala wallahi ku tambaye su za su gaya muku akwai wanda ya gina gida iya ginawa ya kashe kuɗi ya yi duk abin da ya kashe wallahi malam ciwon kafa kawai Allah zai jarabe ka da shi gidan nan sai ya fita daga gare ka ciwon kafa kawai ka karaɗe ƙasashen duniyan nan gaba ɗaya duk aji a dudduba a yi maganin da za a yi ba abin da za a yi wallahi tallahi ba za ta warke ba da ka za ka shiga wannan zafkigen gidan kowa yana bacci ba za ka yi ba wani yana nan a daji ɗakinsa a ƙarƙashin bishiyar shiwaka ya yi bacci lafiyayye gobe ya ci miyar shiwaka mai ɗaci lafiya lau da munshari kai kuma fa ka ci kaza ba ɗanɗanon kaza ka sha zaƙi ba ɗanɗanon zaƙi ka ci kawolek ka ci tel ka ci wace tsayar duka a banzan bazara Allah ya haramta maka jin daɗin saboda ya jarrabe ka da wani ciwo ko wata cuta mutum ya zo ya hau mota baya jin daɗin hau mota ka zo ka faɗi ka mutu motar taka ta miliyan kaza ba ka da darajar da za a saka a cikinta a kai ka abin ne ka sai a kori kora sai motar ɗiban shara a ciki za a kai ka akwai lokacin da wallahi ba riga bace a gabanka to ka sa rigar ka je ina ba sai an baka dama ka ma fita daga gidanka ba labce ka za a hana ka mutuwa kana nan kana raye amma wallahi baka san daɗi ba wani babban mutum mai kuɗi a ƙasar saudiya wata rana ana ba mu labari yana da arziki wadda gwamnatin saudiya ma ta san da shi suna cikin waɗanda suke manya-manyan kwangiloli wa gwamnati kai suna iya ba wa gwamnati aran kuɗi wata rana an zo gidansa ana shan ruwa da buɗe baki aka turo shi a keke ina irin keke ɗin nan abubuwan ba sa iya takawa amma fa yana da dukiyar da hatta ƙasar saudiya ma sun san yana da dukiya ba inda ba a kai shi ba a duniya ya ki warkewa kafan nan wallahi ta ki takawa ga tafin sai dai a keke yawo sai dai wanda aka ɗauka ma'aikaci kawai inda ya buɗe bakinsa yawo ne yake zuwa ga tale sai dai a rinka gogewa hannun ya riƙe yawo yana zuba kuma duk gurin nan gaba ɗaya na sani jiragen sama manyan hotel manyan kamfanoni motocin hawa motar ma mai tsada idan zai hau sai an yi kama kama an dora shi gadansa in zai kwanta sai iyalinsa sun yi kama kama sun kwantar da shi ba haya a jikinsa fitsari a jikinsa an yi buɗe baki iya ganin ka abin alfahari sai yake cewa wani yana kuka ya ce Allah ya mun komai amma ya rage ni da lafiya ya ce wallahi da zan bayar da abin da na mallaka duka da jirage na da kamfanoni na da gidaje na da kudaden bankuna na da bankin ma da yake da shi ko bankunan da yake da shi ya ce Allah ya ce min yau in tattara komai koriyal ɗaya kar in rage in ba wa Allah in ba da shi sadaka a mun arzikin lafiya in miƙe in rinka tafiya inda kowa yake tafiya in ci abinci inda kowa yake ci da wallahi zan bayar babu babu so akwai lokacin da Allah zai tara maka duniyar amma ba ka iya cinta ba wallahi malam akwai lokacin da malam sai dai a dan dauko madara a dan cokali daya biyu a dan debo sai a lasa ma harshen ka sai a danna ma sai a ce alhamdulillah congratulations yau alhaji ya sha madara cokali biyu alhaji mai kamfanin madara amma cokali biyu yau ya iya sha wani abu sai Allah kai hankali da duniya in gaya maka gaskiya ka nemi Allah ya baka lafiya da imani duk halin da kake ciki na talauci billahi azimu idan kana da lafiya da imani Allah ya gama maka komai wannan duniyar da kake gani sunanta wasa wariyi ba za ka gane amfaninta ba sai ranar da Allah ya rage ka da lafiya wannan karatun na kuma ku je ku gaya duk wanda yake ba shi da lafiya wani bawan Allah Allah ya tara masa ya samu ya samu amma Allah ya jarabe shi da ciwo duk inda aka yi sati biyu sai an kai shi kasar waje kun san akwai ciwon da Allah zai jarabe ka gaba ɗaya duk Najeriya ma ba asibitin da za a duba ka yanzu Allah ya jarabe ka kana da wani yayi gani ai sai dai mutum ya ce kabari assalamu alaikum akwai ciwon da zai same ka duk Najeriya ba asibitin da za a duba ka sai an kai ka waje in talaka ne daman kawai sai dai shirya ya mutu in mai kuɗi ne kuma ya gamu da jele guma duk sati biyu duk wata ɗaya sai ka fita wani aje a tsiyaye jininsa yadda ka san ana tatse hanji haka za a tatse jinin mutum a zubar da shi a zuba sabo idan ya yi sati biyu wannan jinin ya lalace sai a daɗa canja masa wani mala ai ka gamu da garari gashi Allah ya baka kuɗin amma ya hana ka jin daɗi kuma ana kuskure ba ai wannan ba zance ya ƙare wani kuma Allah ya tara masa duk abin da ya tara masa na duniya sai hana shi haihuwa yayi yayi haihuwa zagara ya aura ya sake ya aura ya sake yaro sai dai ga yaro yana gudu a titi amma dai ba na shi ba yaya zai yi sai dai a ta dabaru a aje a yi nan aje nan a tabbatar kasa a dauko wannan hada da daya Allah ya hana masa da daya in zai auri matan duniyar nan gaba daya Allah ya rike haihuwa duk wannan fa Allah ne yake wa mutane don su dau izina amma ba sa ganewa don Allah mutane mai riko da addinin Allah mu faɗaka Allah ce zikra wannan maf'ulun ne li ajalihi ma'anarsa shine laqad tadat sunnatuna wa adalatuna anna la la nuhliku qaryatan min alqura adh-dhalimi ahliha lalle sunnar mu ta tabbata mu da adalcinmu ba ma halakar da alƙarya wato ba tare da ta yi laifi ba sai mun turo mata da manzo ya mata wa'azi rusulan mubashirina wa mundiri wannan manzanni yuzakkiruhum bid-din al-haq sai musu gargadi akan addinin gaskiya kuma annabi yayi yace Allahumma fashhad ya Allah ka shaida ya Allah na isar musu da sako Allah ce ba sha'aninmu ba ne mu zalunci mutane wallaisa min sha'anina an nakuna zalimina li ahad baya cikin sha'aninmu mu zalunci wani inji Allah Allahu akbar ya Allah kai ba zalimi bane ya Allah ya Allah ya Allah Allah baka zalunce mu ba Allah kana son mu Allah kana kaunar mu mun sani Allah ka ba mu ikon binka ya Allah yace bal min sha'anina al adalata wal insaf inji Allah yace sha'anin mu adalci ne ba ma zalunci da haka mun turo muku da manzanni su yi muku gargadi kafin mai muku azaba wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ba ma yi wa mutum azaba ba ma yi wa al'umma azaba sai mun turo mata manzanni kuma kana rabbuka mulikil qura hatta yab'asa muhlikal qura ko hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun alƙawarin Allah ne da haka ba ma zaluncin kowa a ji wa'azi a ji gargadi a faɗaka sai Allah ya ce mai a ƙarshe malam
وما تنزلت به الشياطين shi ƙur'ani kenan وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم wa'azi Allah ya ta masa الذي يراك حين تقوم sai mai وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم na'am يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
wannan shi ne ƙarshen suratul shu'ara ga shi mun lokaci ga shi kuma lokaci ya kuri ga shi kuma za mu fara rubutu sai ma ta magana insha Allah. insha Allah an ga mu dakata abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah madaukin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko barin fahimta muna fatan Allah ubangiji ya mana afuwarsa daman shi afuwar karimun ne ina muku fatan alkhairi Allah hada fuskokinmu bayan sallah insha Allah ta'ala ya sa mu yi azumi lafiya kuma mu dawo lafiya a ci gaba da fafatawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu